نستبشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 16 ko ga watan al-Muharram hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 21 ga watan bakwai miladiya shekara 2000 da ishirin da hudu in ya inganta shi ne vanta an jiyo domin vanta kai tsaye ana sauraron mu daga masallacin da aka sani da suna masallacin stm a wannan gari namu na mara'i a inda muke ci gaba da karatu shi wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin da ke mana bayanin siffar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malamin musulunci babban malamin hadisi na wannan zamani shine Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akaɗai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 33 daidai a cikin wannan littafi mai tara albarka sati wancan da ya wuce muna babun da malam yake cewa ما كان يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa a cikin salloli guda biyar mun zo inda malam yake cewa salatul fajr shine sallah asuba muna cikin bayani akan wannan babi sai lokaci yayi wanda kullun abin da muke cewa shine can in kana sallah wani malami ne ya ce ma ga yadda ake ko kai ne ka karanto to yanzu nan kai tsaye ana danganta abin ne ga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in can da in ka zo sallah asuba misali kana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas san dai ji ne kace to yanzu sai kaji an ce manzon Allah ya karanta ko yayi umarni a karanta da haka ba kana ƙara jin ƙarfi ba kana ƙara jin daɗi kaji ashe ma koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kake to salloli guda biyar ɗan uwa mi manzon Allah yake karantawa a ciki muna a sallah ta honko ita ce sallah asuba mun tsaya inda malam yake cewa wa qara'a maratan fi safar ai wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq lokacin da yake halin balaguro a sallah asuba malam yace suratul falaq ita ce sura ta 113 a cikin alqur'ani tana da ayoyi guda biyar wa qul a'udhu bi rabbin nas kuma ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas muna fahimta yan uwa ha kun ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas a sallah asuba lokacin da yana kan balaguro malam yace wa qala li uqbah bin amir annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce ma babban sahabi shi da ake ce ma uqbah bin amir radiyallahu anhu yarda Allah ta kara tabbata ga wannan babban sahabi ni yace mai yace iqra fi salatika ai ka karanta a cikin sallarka kai uquba al mu'awwidatayn shine surorin nan na tsari guda biyu yace fa ma ta'awwaza muta'awwidan bi mithlihima ai ba wani abin da mutum zai karantawa yana roƙon Allah ya tsare shi daga ko menene yace irin qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas muna fahimta ‘yan uwa wannan surori guda biyu surori ne masu tsada surori ne masu daraja kwarai duk wani abu da kake roƙo Allah ya tsare ka in dai shari ne ko to insha Allah sai ka same shi an yi bayanin shi cikin wannan sura sai yace ma uqbatu bin amir annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da sahabbai uquba uquba guda biyu ce gare shi ko akwai uquba malami akwai kuma wanda yake soji ne akwai wanda yake kumandan ne guda wanda tarihi ya nuna shi ne ya zo har yankin maiduguri a nigeria da wurin yankin bilma na niger shi ne ukubatu bin nafi shi soji ne cikakke amma da kaji mafi yawanci malumai sun ce ukuba to suna nihin uqbatu bin amir in dai ana maganar mas'ala ne na fiqh ko na hadisi ko kaza ko kaza shi wancan ya fi tsarewa a wurin yaki sharibaha tun shekara nawa a ce tarihi ya nuna ya zo yankunan nan ai ka san tsayyar ba ai kaɗan bace ba a to wannan uquba shine malami shi wancan uqubatu bin nafi shine wanda yake soji wanda suna ɗaya daga cikin wanda suka kawo mana musulunci a nan yankunanmu wannan yana nuna musulunci ya yi jima a nan yankin na afirka ko ba haka nan bane ba tun da har tarihi ya nuna cikin sahabba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda suka zo sai annabi ya ce mishi ka karanta a cikin sallarka qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yace sabida babu wani abin tsari da mutum zai roƙa Allah ya tsare shi kamar misalin kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas kaga in kace kul a'udhu bi rabbil falaq duk abin da yake wayi gari haka nan ne ko kana roƙon Allah subhanahu wataala yinin nan baki ɗaya duk duk sharrin da ke da kai Allah ya tsare ka kuma kace min sharri ma khalaq ka sake jaddadawa Allah ina roƙon ka tsare da duk sharrin abin da ka halitta wa min sharri ghasiqin idza waqab ko haka ka tsare min lokacin da dare yayi ta yayi duhu wa min sharrin nafatati fil uqad haka ina roƙonka Allah ka tsare ni daga sharrin bokaye ɗan bori masayarta duk wasu matsafa kana roƙon Allah ya tsare ka daga su wa min sharri hasidin idza hasad Allah ina roƙonka ka tsare ni da duk wani mai hasada lokacin da ya hasada shi duk wanda kaga bai da mahassada a rayuwa to shi ba kowa bane ba amma in dai ka kai ko dole sai an yi ma wannan hasada to kalla kace Allah ya tsare ka da sharrin safiya Allah ya tsare ka da sharrin dare Allah ya tsare ka da duk sharrin abin da ya halitta ko ne bai shigo ciki ba kuma ka sake kace har da sharrin mai hasada Allah ya tsare ka da shi lokacin da ya hasada shi sai kuma ka komo kace qul a'udhu bi rabbin nas ya Allah ina roƙonka ka tsare ni ka eh qul a'udhu bi rabbin nas ina neman tsarin ubangijin mutane malikin nas a shi ne mai cikakken iko akan wannan mutanen ilahin nasu abin bauta wannan mutanen min sharri waswasil khannas ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin mai sa waswashi shine al-khannas al-khannas inna wani sunan wani shaytani ne dan kaka ji sunan ya burge ka karata ya madanka sai kace kuma min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shine wanda yake ma yake samu mutane waswasi a cikin kirajin su min aljinnati wan nas ya Allah ka tsare ni daga sharrin aljini da mutane malumai suka ce kaf halittun Allah kaf babu halittu mai sharri irin mutum da aljani kaf aka ce duk wata halitta da ka sani ta yi nisa akan sharri ko dan adam yana yana sarrafa wannan ko ba haka nan bane da Allah mutane ne ba su kamawa ba maciji ake tsoro ba akwai wanda in maciji ya ganshi gudu zai ha kai aljanun ma akwai mutanen da in suka gani gudu suke yi saboda tsaba hatsari ban ce shi ba wai neman tsarin Allah subhanahu wataala ba akwai masu wasa da zakuna ha akwai masu wasa da birrai duk wata halitta da ka sani ana jin tsoro yanzu ka kalla mutum ne zaka ga ya dauko kunamomi da yawa yana sa hannu shi yana wasa da sai yana sallah shi yasa malumai suka ce kaji Allah ya ce aljanu da mutane saboda kafin halittun Allah sun yi kowanne shari shi yasa zaka ji ko alkiyama Allah yana cewa ya ma'ashar jinni wal insu ko in istata'atum an tanfuzu ko fil ardi fanfuzu in kuna da inda za ku tafiya yanzu ku tsere Allah ce ku tsere ai akwai sauran halittu ba ke ɗaya ko saboda kaga ɗan adam kaga aljani ƙarshen mugunta da zalunci da baƙin ciki da hasada in ka zo nan ka tsaya hatta Allah ɗan adam bai bari ba ko ba haka nan ba da Allah ya talla amana sama tana kuka ƙasa tana ta kasa ko ɗan adam sai ya amsa ko fa hamala hal insani me yasa sai Allah ya ce innahu kana zaluman jahula dan adam ya kasance azzalimi ne kuma ya jahilci wane ne Allah subhanahu wataala yau duk wata amana in kai kokari yanzu misali wannan hasken ko yanzu wannan ampul inda ke da kwainan ciki yanzu ai akwai kwantafi inda shine ake danna a kunna su ko to yanzu da ka ce ka hada mai hutar direct zai ce ma wallahi bai iyawa bai tsayawa ya magonin tare ya burge ka sai dai ka ji ya ce fast ko ba haka nan ba amma ta adam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ka kalla duk wani abu yanzu mota in kana tafiya akwai inda in ka kure ta sai dai ta tsaya za ta ce ba ta iyawa ba ta iyawa amma dan adam ba dai shi ba Allah ya ce khulqal insan halu'a ma halitta da adam mutum ne mai sarran shi ka kalla haka inda mutum ke jira saman kanshi yanzu da an cika nan da kuɗi a ce kowa ya zo ya ɗiba ya kike gani kai ka kalla tiya wata in aka zo ana raba cikin masallaci ya ake yi za ka ga wanda ke can kayan a kawo gari shi ƙoƙarin zura hannu yake yi kar ta ƙare shi inda ya samu to wanda bai samu ba babu matsala wani lokaci mai rabon za ka ga sai ya aje nashi nan dab sai shiga raba mutane saboda mu sarrai irin namu kuma ko da ko muna kallon abin gashi na a wadace fa a to shi yasa mu roki Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin wannan abubuwan da kuma sharrin abin da ya halitta baki daya duka wannan abubuwan da kake kallo Allah subhanahu wata'ala ya hore ma dan adam su yana sarrafa su duk wata dabba da ka sani muguwa ce amma za ka ga ɗan adam yanzu ka kalla fa mutane ne fa suke tattaro aljannu su rinka mallaka su su sa su suna musu aiki ko ba haka nan bane ba kalli boka ya kalli yan godu ba da aljannu bane suke alaka aljannu ne yaran su aljannu ne za su ce ma je kai kaza je kai kaza je kai kaza kai mutum ba abin tsoro bane ba a ai shine wata tace dan adam yau abin tsoro ne ko to dan adam shi kullum ma abin tsoro ne haka wani mawaki yake cewa wallahi kai a hankali da tarkon dan adam kaga mutum yace shi bai raga ba kowa ba in dai ka haɗa cikin tarkon shi to ka shiga uku sai dai ka ji ana cewa wayyo ka shiga uku saboda dan adam da kake kallo ƙarshen mugunta yau akwai wani wanda aka kira shi aka ce mai ya za a halaka wannan al'ummai hanya mahi sauki za ta ga ba da zai ce ina kallon mi zai hana a da jirage daga sama su ta ruwan ba ba mai kage dan lokaci kada a yi sun gama ya ha a tafi sojoji kasa da bindiga to dan adam kenan shi yasa mu roki Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka yana cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kai karan kanka kana da sharri kai karan kanka akwai sharrin ka to ka roki Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga sharrin kanka balle sharrin wani ka ai muna fahimta ko to surori ne wanda hatta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sihiri ya faru gare shi shine surorin da Allah subhanahu wataala ya mai wahayi dan su zamana sauki waraka ga wannan abin da ke damu shi shi yasa in ma kana tunanin an ma sihiri ne in kana tunanin baki ne duk abin da kake tunani ka luzumci karanta su za ka ga kuna daga cikin addu'o'in sahe da addu'o'in malici a suna daga cikin duk abubuwan da ake karantawa bayan sallah duk bayan sallah ana son musulmi ya karanta qul huwa da falaki da nas da ayatul kursi bayan sallah asuba an samu uku uku ake yi qul huwa uku falaki uku nas uku da bayan sallah magriba duka kalla kana ta roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare ka balle hasada wannan balle hasada in ta haɗu da kambun baka wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya muna bayani ƙarshen zamani ba abin da ke hallaka al'umma shi irin kambun baka annabi ya ce da akwai abin da ku saurara da akwai abin da zai ture ƙaddara Allah ƙaddara Allah a annabi ya ce da akwai shi da kambun baka ne da akwai abin da Allah zai ce a yi da akwai wani wanda ya isa ya hana annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce da kambun baka ne a to me kuke tsammani akwai babban malamin musulunci malam wahid abdussalam bale mai littafin tarihin al-battar wata mace ta kawo ɗanta gidan shi bai da lafiya yayi mishi ruqya irin ya shigo da shi cikin ɗaki sun zo daga ƙauye ne sai macen tana kamar cikin ɗan hilin gidan sai ta rika kallon takangar gidan zir'in gidan ta tsaya tana kallo tahiyar suke da wahala tutso iskar ta hitarwa ta ginin matar ta share a suka ƙara hitowa ta kira ta ce malam hito ka gani ko da ya hito ce nune ne tsutsotsi ne sai sharewa rike suna hitowa sai ce wai in mutum da ta tsaya nan mi ta ya ce a ta ce a ba ce ko ba tsaye dai sai tana kallon ginin ka san yanzu mutumin kawai in ya shigo masallacin nan su masallacin da suna sallah suna fata su iya su sauri su ta saboda kai ya faɗo ko ba haka nan ba mu kuma nan in kana sallah kana tunanin kawai ba wani abu da zai faru sai abin da Allah ya kaddara ko ba haka ba to in ya zo yana zai ne kama mamaki kwarai to mamakin da take saboda tana dauke da kambun baka tsutsotsi suka rinka hitarwa da jini to me kake tsammani mutum ne kama wannan a shi yasa wala yuqanda malumar ruqiya suna cewa sihiri yana da sauki saman kan kambun baka aljani ya shige ka yana da sauki saman kan kambun baka akwai hadisi na annan Muhammad sallam wannan malam wahid in ya kawo shi matar Ja'far take ce ma annan Muhammad sallam wannan tsiye ɗan uwan naka rishin lafiya tana saurin kama su eh annan Muhammad sallam kun san ya gani gare su ina abin da muke ce ma tawada Allah bakin abin nan ko tutar jaki muke ta ko menene mai dan baki annabi ko da ya gani yace a musu ruqiya suna dauke da kambun baka na aljanna duk wanda ya ganshi da wannan abun baki a jiki ko to kambun baka ne na aljanna in kana da shi hanya ne mafi sauki wanda aljani ko asiri ko wani makirci zai iya tasiri kanka in ba ka dage da Allah ba ka lura yau zaka ganshi nan ko kawai sai ka nemi kuma ka ga ya bace sai wata rana ba ta tunani sai ka ganshi wani wuri ai haka yahudawa suka rinka ma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka rasa ya za su sai su zo su kura mai ido ko Allah yake cewa suna kura ma ido ni suke cewa suna kura mishi ido wai saboda in suna da kambun baka ma abin ya tasiri kai shi to haka aljani an ya nemi ya shige jikinka bai samu dama ba ko zai koma baya ya kura ma idanu ya ce bari ina da kambun baka ya kashe ka sallah bai samu damar shiga jikinka ba sai za ku ga annabi Muhammad sallam kowane lokaci cikin ambatan Allah yake Aisha ta ce kowane lokaci manzo Allah yana cikin ambatan Allah kai ma musulmi da zaka rikewa zaka kasa mu sauki sahabbai ne yasu yasu yasu yasu ha gudana wanka sai gudan yace kai wane yana da fata mai kyau kadai abin da yake ba hasada a cikin wannan magana kamar yanzu irin kaga abokin ka yayi shiri ne kace kai nawa yau fa kawai abin da yace yayi kyau yace bai taba ganin hata ne kai irin wannan ba yau da ida wankan bai haɗi aka kwaso shi sai gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da aka zo annabi ya ce wa kuke su guma suka ce a'a kawai dai wani ne ya wuce ya ce wani yana da fata mai kyau ko da annabi ya ce a kira shi yana zawwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce me yasa ɗayan ku yake so ya kashe ɗan uwan shi sai yace ya rasulullah ni ma ban ce ko ba cewa nan yana da fata mai kyau annabi yace da ka gani dammi baka ce Allah ya sa albarka ba shine dammi baka ce tabarakallah ba a annabi ya sa shi yayi wanka akwai wanka wanda ake yi na in an san wanda ya masan bubbakan ne a karya mu yanzu saman sati ne zaka dora hoto wani na kusa da wani ya kalla ce kai wannan gayan yayi kyau shi yana da bala'i shi kenan babu gaira babu dalili kana nan kai ta hama da cuta shi na can bai ma san yayi ba ha wallahi sai mun tashi kawai annan muhammad sallallahu alaihi yasa yayi wannan aka zo aka sa mai aka bashi ruwa aka watsa mai gaske wanka shi kenan Allah ya bashi lafiya ko an san wane ne ne kallin yake yake haka kawai tana da kyau shi yasa kuka ga uwayenmu da kakanninmu na da bakin da kake kai wanda yaro ya kyau sai su rike ga hannu ko su ce tabarakallah ma yake ci kanka a mu ba yanzu ba mu yin wannan ba sai ka ce mutum mai ba ana in ka ga abu mai kyau kai Allah da kanshi Allah da kanshi da ya halitta me yace fatabarakallahu ahsanul khaliqina shi karan kanshi Allah sai da ya sa mu halittar da ya albarka a to amma mu ha ai kun san ko na sha ba ku labari ɗan mata da yawa kan mun baka ne hana su arni baki wallahi azim akwai wata baiwa Allah da ta gaya mini matsalar da nake fama da ita ko kawai kun san shi ilimin rukiya kamar ilimin likitanci ne ko ya ɗara ilimin likitanci ina ce likitanci ina ne likitanci na zamani kawai dangance da yadda take mini bayanin na ganta kuma sai na gano wannan abu yana da alaƙa da can bayan ta ne kun san yanzu 'yan mata misali musamman mace in tana kallon tana da kyau ko tana da wasu kira da Allah yi ma iya mata za ka ga in ba ta da addini tana ƙoƙarin hita tana bayyana wannan abubuwan ko to tun kina wannan sai wani ya tanka ki ya ce yin wata mai kyau kaɗai ce kai na wawa ka wani abu ha ko ba haka nan suke cewa ba to kawai wannan ko wallahi sai ya hana mutum almi ko ya ko ki alman ya hana ki zama ko ya hana ki aihuwa kan mun baka annabi ya ce shi ke sa raƙumi cikin tukunya shi ke sa mutum cikin rami mai kambun maka in ya zo ya kalli masallaci ne yana iya haɗuwa kai tsaye kallo kawai za a iya yin wani gini mai kyau an gama to me kake tsammani wannan ya haɗa da hasada kuma yana za haushin abin da kake da ai ka tashi daga aiki ko ba haka nan ba to shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sahabin ya karanta wannan surorin duk wani abu da ka sani na tsari Allah ya sa su cikin kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas akwai musalce musalce da yawa akwai yaron da aka haifa irin yan barka wannan da ake zuwa barka ai ai kaza ai kaza ko wata ta san ka yaron bai ƙara shan nono ba bai ƙara amsan nonon uwar shi ba malam wahidi ya kawo shi yace ko da yazo aka ga mai da yazo ya diba yaron ya ce yana amsa shi kawai sai yana ya gano kamar alamun kambun baka ne ko da ya karanta mishi addu'o'in da ake yi a lalata kambun baka a ya ce yana karantawa ana mai da shi ruwan uwarshi sai ya amshi nono ki kaga wannan kambun baka ne to ina mata wanda daga sun aihu su ɗauki yaro su ɗora saman sashi wanga ya ɗauka ya ɗora daga nan sai wani ya tanka miki yaro tun yana jariri Allah ya ɗebe mai albarka baki ɗaya bai zama musulun kiri wasu uwayen ma su suke ma diyansu baki za ki yi ma ɗanki kwalliya ki ce kai yaron na yau kayi kyau biki sani ba kina ɗauke da abin a ko baban shi wasu yaran ma malumman su ko madanninsu ko mushanninsu sun siya musu kambun baka sai ka yana cewa ina ai duk cikin kilasi ita babu kamar wane uh wane ile kare intelligence shikenan bala'i ya same shi in kina da kambun baka ko kana da kambun baka shikenan fa da Allah ya kai musulunci daɗi a to mu dage da karanta wannan abubuwa kan mu sakaci da su arai wanda suna daga cikin ayoyi wanda ake lalata sihiri ko kan mun mata ko wata abubuwa da sauransu annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya karanta su malam yace wa kana ahyan wani lokaci ya tsara bi aksar min zalika annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta sama ga haka fa kana yaqra 60 ayatan wani lokaci annan Muhammad sallama a sallah asuba yana karanta aya sassin fa aksar ko kuma ma sama ga sassin yace qala ba adruwa su wasu daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin sai yace la adri bin sani ba fi ihdarata ataini aw fi kilataihima shin araka'a ɗaya ne annan Muhammad sallama yake karanta aya sassin ko kuma arakawai guda biyu to kaga wannan hukunci sai a bar shi a sake kamar yadda malamai suka yi bayani shine in ka so a aya guda zaka iya karantawa in ka fahimci haka in kuma aya biyu ne kenan zaka iya rabawa a eh araka zaka iya karanta aya 60 ko kuma kasa da haka ko kuma araka a biyu ana bayanin ai karata annabi a sallah asuba ne to ka gani a yanzu gashi ana karanta kula uzrabil falaq da kula uzrabil nas mun yanzu in ka karanta ta a sallah asuba a wani mata za anyawa na ko ya san libanci sallah asuba da ake sa a ja shi kuma bai san ba kullum bane ake ja ai mun karanta da ku a baya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul zalzala ko malam yace Bukhari da Muslim su suka rawaito wancan hadisi wannan hadisi shi kuma wancan Abu Dawud da Ahmad bi sanadin sahih su suka rawaito shi malam yace wa kana yaqra bi surati rum wani lokaci annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta surati rum surati rum malam yace ita ce sura ta 30 daidai a cikin alqur'ani tana da ayoyi guda 60 wa ahyanan wani lokaci kuma bi surati yasin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta yasin a cikin a cikin sallah asuba malam yake wannan kuma eh Ahmad shi ya rawaito shi da isnadi wanda yake mai kyau shi kuma wancan malam yake an-nisa'i wa Ahmad wa Bazzar bi sanad zayd yace hadha huwa allazi istaqarra alayhi istaqarra alayhi ra'yi akhiran ai wannan mun yi bayanin shi wancan satin malam yace da can yana kan wannan hadisin cewa hadisi ne wanda yake bai inganta ba malam yace yace na zaka nayi bayani ta cikin littafi na mai suna tamamul minna malam yace amma yanzu na gano hadisin ya inganta na bar wannan magana na dawo yace dan haka kowa ya sani na baranta daga wannan magana muna fahimta yan uwa malam yace marratan wani lokaci wa marratan wani lokaci so guda sallatu bihi bi makka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah asuba a garin makka fastaftaha bi suratul mu'minin sai ya bude da suratul mu'minin malam yace suratul mu'minin ita ce sura ta 23 a cikin alqur'ani tana da ayoyi guda 118 malam yace hatta ja'a hatta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo zikirin Musa wa Haruna inda Allah yake bayana annabi Musa wa Harun au zikirin Isa ko kuma inda Allah yake magana annabi Isa shakka ba'du ruwa wasu daga cikin masu ruwaya ne wani yace wai sai da annabi yazo inda ake bayanin Musa da Haruna ko ko annabi yana bayani inda ya tsani inda ake bayani inta yace akazatu sai ne ake ce mishi sai tari ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ruku'i gashi nan malam sai sake lamba yace amma zikirin Musa fa huwa qaulihi ta'ala inda aka ce hudu annan Musa shine thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin yace wa amma Isa fa fil ayati allati ba'da hadhihi bi arba'i ayat shi kuma hudu annan Musa malai ce hudu annabi Isa kahin wannan ne da ayoyi guda 40 shine mi wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan wa awaina na akwai kuskure ayatan ko to nan kuskure ne kuskuren rubutu ne asalin ayar wa awaina humani sai na aka sa wa awaina ha muna fahimta wa awaina huma yace ila rabuwatin zati qararin wa ma'in to kun ji ayoyin duka guda biyu ga sunan malam ya kawo malam yace wa kana ahyanan wani lokaci kuma ya ummuhum fiha bisafati annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana limancin asuba yana karanta suratul safat shine wa safati safa ita suratul safat ita ce sura ta 77 tana da ayoyi guda 182 malam yace shi kuma wannan waye ya rawaito shi ya miƙe tarwancan hadisin mun yi takririn su yace bukhari ta'aliqan wa muslim da kuma imam muslim malam yace wa huwa mukharrajin fil irwa na yi takhriji wannan hadisi a cikin littafi na mai suna irwa ulgalil hadisi na 388 hadisi na 318 malam yace bukhari ta'aliqan ana so a bayani menene an aka ce ta'aliqan ko ko na 40 hadisi ne in an ce wannan hadisi ne mu'allaq da hadisi wanda ba bukhari da muslim suka rawaito shi ba muna fahimta to in ka zo a hadisa ana buƙatar ka yi bayani shin wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba to sannan bukhari yana rawaito hadisi mu'allaq ba tare da isnadi ba tunda hatta shi bukhari yace kadai abin da zai kawo ingantacce shine da isnadi ga annan muhammad sallallahu alaihi wasallam an wani an wani an wani an wani to shi hadisi mu'allaq shine wanda kawai za a cewa annabi ya ce mun gane to shi kaga shine ma da yake ta'aliqan Imam Bukhari ya kawo ne hadisi mu'allaq ba tare da isnadi ba kenan ba ka da dama ka ce ai wannan hadisin ma Bukhari ya rawaito shi ingantacce ne a'a tunda mu'allaq ne yana buƙatar ai bincike a gano ya inganta ko bai inganta ba da kaga hadisi an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to abu na farko zaka bincika wa shi hadisi yana da isnadi surs yana da asali shi hadisin ko bai da to yanzu asalin nan nashi zai sa tunda shi ma mu'allaka ma hadisi ne yanzu misali aka samu hadisi mu'allaka za a bincika hadisin sahihi ne ko hasan ne ko da'ifi ne ko maudu'i ne ko munkar ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne da yake wa muslim ya shiru kenan ya nuna muslim ya rawaito hadisi ne tare da isnadi ingantaccen hadisi haka shi ma malam yace yayi takarijin hadisi malam yace wa kana yusalliha wani lokaci kuma annan Muhammad sallam yana salla asuba yawmul jumu'a wa kana yusalliha yawmul jumu'a annan Muhammad sallam ya kasance yana salla juma'a salla asuba ta ranar juma'a bi yana karanta alif lam alif lam tanzil sai ma da yake ni ita ce suratul sajda annan Muhammad sallam yana karanta suratul sajda suratul sajda ita ce sura ta 32 tana da ayoyi 30 daidai a cikin alqur'ani muna fahimta malam yace fi raka'a fi raka'atul ula a raka'a ta farko wa fi thaniya a kuma raka'a ta bi bi hal ata ala al-insan hal ata ala al-insan yana karanta hal ata ala al-insan ita ce suratul insan ko tana da aya aya aya 76 tana da ayoyi guda 31 kenan yanzu wannan hadisi da shi nan da lamba hudu sai mu diba mu ga malam yace bukhari da muslim su suka rawaito shi na hadisi na hudu da na biyar to wanda malamai sun tattauna cewa su wannan surorin asali suna da alaka ne da suratul sajda da suratul insan ita suratul sajda tana bayanin mutum da kuma abin da ya shafi alkiyama ita kuma suratul insan abu na hudu da tawara da shi sai tawara da ni hal ata al insan asalin ma labarin mutum ta fara da shi shin ko hal ata al insan hinun min dahr lam yakun shay'an mazkura shin wai ko ka taba tuna cewa ma wai mutum ya ma taba sanin wai akwai lokacin da ma babu shi baki daya dukkan mu nan da shekara 100 babu mun sani ba ko baba gashi nan a malai ibrahim ko ka wuce ɗari a to nan da shekara ɗari babu mu subhanallah lallai tsarki ya tabbata ga Allah nan da shekara ɗari wasu ne ba mu bane ba nan da shekara ɗari biyu za ka iya cika baki ka ce duk mutanen da ke yanzu babu mai shekara ɗari biyu saboda annan muhammad sallam ya ce al'ummar shi sattin sattin saba'in to kaga malam jami'in sara nan kenan cikin sattin ka jawo talatin an ci rabin tayyawa balle ba su yanzu da kwanakai ke gudu kamar jiya ne muka yi karatu na wallahi kamar jiya kai ka ce ma azumi amma ina mamaki da kwanukan da suke saurin juyawa wanda wannan alamomi ne na ranar na tashin alkiyama amma ko za ka ga mutane duk sun ga fala mafi yawanci mun rabkana annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ke cewa da aka yi bayanin cewa alkiyama za ta tashi a juma'a ne ko yake duk wata halitta da ka sani duniya banda mutum da aljani in alhamishi ta zo gabanta cikin ɗaɗɗari yake ba ta sana tsoron a ce gobe ne alkiyama amma ban da mutum saboda ni ina hukana zaluman jahula saboda mutum ya jahilci wane ne Allah kuma ɗan adam azzalumi ne tumkiya wannan ƙarshe dai a ce tumkiya to tumkiya in aka ce yau alhamisi gobe juma'a annabi yake za ka samun su kaf hankalinsu bai gari saboda suna tsoron a ce goban ne juma'a ta ƙarshe wadda daga ita shi ke na an busa duniya to cire ma juma'a mutuwa ka kalla zamanin ne da ake mutuwa duk in ka jama da zaka ga an hido gawa bakwai takwas shidda biyar hudu haka ake hido sa kai abin ne a makabartar za a samu wani sabi da bushewar zuciya ka ga sata a likita za a samu wani likita wani ya mutu shi wai har ya ga wai maganin da wannan ya mutu wai shi har ya ga abin sata wai wanda subhanallah shine mai ta mai ta ali yake cewa yana daga cikin abun ban mamaki ga mutum wanda kaga ya take yace wai ga mutum wanda yake jahili ne bai san ya ƙarshe shi zai cika ba kuma bai san yaushe zai mutuwa ba ai abun mamaki ne in ka ga mutum na ɗagawa ko jiji da kai alhali shi jahili ne ni ne jahilin na ya kai gobe ko bai kaiwa gobe in ya kai goben kan ni zai cikawa ai ba banza ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba harko ba ƙarshen kan abin da ka mutu kan shi Allah zai sada ka shi yasa kaji annabi na cewa Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك ها amma da yawan mutum mun gafala asali ji in ba ka same muna wani taro ba wai muna tana lahira ba ne ba ha a yanzu watakila da orchestra ce ake buga da an yi buloke wa'in sarki lafiya ko ba haka nan ba kwarai da gaske kai iskanci ne kai kawai za ka gaba a gaishe mutum ba ya zo wurin shidi kawai zai ji ana yi je ta yawo da mota ko da moto sai ya ga ina ne ake wannan kiɗin saboda ni rabkana ba ka tunanin za ka iya mutuwa wannan wurin a ina taɓa ba ku labarin wani mutum shi ya gani wai ustaz wai izgiri yake mini a wai ga sigari ga hannun shi irin wuri ne inda ake aza jandarmomi bakin koha ko da na zo in za ka shiga dole sai ka yi musu magana to ya gani da gebe da tsagaggen wando izgili zai mai wai bari ya kunna sigari don tunanin mai zo daidai da shi sai ce babu matsala ya kunna sigari ya ja ya ja ya busa ya ce usar ko ka sha na ce ba wai ban so in sha bane ka san iskanci yana da daɗi nace to kawai ina tsoron sai na sa gaba kina ne mala'ikan mutuwa ya cire mun rai sai Allah kai ba uce ya ma fata tambaya ta wurin waza ne uce yayi wurgi da sigari shi ba to haka nan ne kage yanzu wata kila da ya samu takwas irin wannan wata kila yana iya barin sigari ko ba haka nan ba ya ji tsoro kwarai wallahi kuma haka nan ne ya iya yiwa ban shan sigarin sai lokacin da na ɗauko haka na yi haka mala'ikan mutuwa ya cire mini rai ka gana mutu ina ɗan sigara uzu billahi shi yasa kaka ya da wani ya ce ma ka zo haba sai ka tuba ka ce a'a yi aibin sai in na tafi na dawo ko ban dawowa abokina shi shabba ɗai ta ka ji in ka sha ka gane me ya samu ma muke sha kullum muna tafiya da kai cikin mutane kana mummiyawa ba mu jin daɗi wannan abu a in dai baka mutu yawa ba kai Allah ya ma yawa kware da gaske kuma yawa Allah jahannama ce a'udhu billahi shi yasa ana son mu girman magana Allah mu girman maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama da ta kowa ka ji tsoron annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ai al'amalu kun ga ayyuka bil khawatim ana kallon me mutun ya tuka da shi me mutun ya tuka da shi ai shi sa hadisin na yake da ban tsoro ko inna ahadukum la ya'mal bi amal ahal jannati ko hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa jira'un fa ya'mal fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar akwai tashin hankali in mutum ya karanta wannan hadisin zai ji baki ɗaya rayuwar wata ilci annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗayan ku zai rinka aiki ko za ka ga mutum yana aiki irin aikin ya aljanna in dan wuta ne inna lillahi wa inna sai ƙarshen rayuwar ya zo ha kawai sai ka ji ana haba ustaz ai dan iskancin nan kaɗan ba wani abu ba in ka taɓa ba kai sai a tuba mana yau baka baka ji ana tuwa nan ma tsohon iska ne ka ɗan taɓa koya mana kai ɗan baki nan da muke zuwa shi kenan kai duk wanda ka gani daga can yake mu ma wata rana sai labari to sai Allah ya amshi rayuwarka ana tsaka wannan kiɗa kiɗan da reraye inna lillahi annabi yace sai littahi mutum ya rigaya da ai tun muna cikin cikin mu an rubuta ayyukan mu ajalin mu duk dalar da zaka kama wa duniya an rubuta shi yasa malam Bahaushe yace zahin ne ba bai kawo samu duk arzikin ka wallahi ba wanda zai mutuwa daga cikin mu sai ya ci arzikin shi wallahi duk wanda kaga yayi sata ko arzikin shi ne da ya yi haƙuri sai ya ci ta halak amma rishin haƙuri sai ya sa ya ci ta haram don in ba naka bane baka isa ka ci ba ana ba labari sai ya ce ya zo masallaci masallaci ha sai ya ga wani yaro sai ba shi raƙumin shi ya riƙe mai da ya ba shi raƙumin shi ya riƙe mai sai ya ce zai shiga masallaci ya sallah ko da ya hito sai iske yaron ya kwance igiyar raƙumin ya tafi ya sai dota nawa aka bi sau nawa yaro ya sai da wannan igiyar misali aka ce dala arba'in ya saida ta yace yana rantsuwa da sarkin da ya busa da numfashi ko da ya ba yaron ajiyar raƙumin abin da ya sa maran shi in ya hito zai ba wannan yaron dala arba'in sai annabi yace ka ga rishin haƙuri ya sa ya ci arzikin shi ta hanyar haram dama arba'in in an rubuta sai ya ci ta to amma rishin haƙurin shi sai ya sa ya ci ta ta hanyar haram muna ganewa shi yasa in kaga Allah ya garbe ka ga wasu mulika daga sai sai su kana iya kai haka kai haka ka tuna Allah na ganin ka kuma za ka ga in ba gaban ka bane sai ka sato sai ka yadda ba za wani wai sato kuɗi yadda a kai wanda ya sato kuɗi aka sai ya sanya za ya ɓoye su ko ba haka nan ba ko a kashe shi saboda ba arzikin shi bane ba ban isa ya ci shi ba shi yasa wallahi mu bar mu junan mu hasada mu bar bakin cikin junan mu mu so junanmu mu kaunaci junanmu duk wanda ka gani da abu ka ɗauka arzikin shi ne kai ma kai fatan Allah ya baka naka haka ake san rayuwa amma daga kaga wani ya fara ci gaba sai zuciyarka ta rika kama wallahi sai ka mutu da bakin ciki dan malam Bahaushe yace ita hasada ga mai rabo to jiwa in ana in ana zuba mu shirka taki ya take girma take yi to ashe kaga in ana ma hasada ci gaba za ka yi in dai ba a mahasada ba ka zama komi gami kuka ji Allah bai ce ka roƙi Allah ya raba ka da mahasada ba sai ce ka roƙi Allah ya tsare ka daga sharrin mai hasada lokacin da ya hasada shi ya ai in ka ga ba a mahasada kai ba kowa bane ba malam fantani ya ce gishirin rayuwai shine ka samu mahasada shine gishirin rayuwai dai hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mishi to kun ga arzikin mu sai mun ji sannan aikin ka dan wuta ne ko da aljanna to annabi ya ce in a littafin mutum an rubuta da aljanna ne za ka ga wani yana aikin mutanen banza a sai ya zo ga shi ga mutuwa sai littafi ya rigaye shi can fasto ma ne sai ka ji an ce ya musulunta ya musulunta da la'asar kahin magariba ya mutu kaga bai sallah ko guda ba kuma ya mutu musulmi a sai kuma Allah ya jarabe ka kana da shago an bude an sace a ce ka je wani iya in ka je za ta gaya ma aljannin ta za ta gaya ma suwa ne suka yi sace kana zuwa an je kai ma da la'asar ka yin magariba kuma ka mutu kaga kai ka mutu mushriki kuma a'udhu billahi ha ko wani ya mare ka a ce ga wani dagumi ka je karama ka je karaman ka dawo ka mutu ko kuma kana sama hanyar karamar ka mutu amma shi yasa kullum ake so mu dawwama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin da yayi kowanne aiki shine aikin da aka dawwama kanshi ko mun karamcin shi ya zama da kana da tsari a ce kullum kayan Allah alƙawari zaka karanta ko da aya ɗaya ce cikin alƙur'ani kullum muna fahimta yan uwa to Allah subhanahu wataala ya dace da mu kun ga ita wannan suratul insan tana bayanin asalin musulmi tun farkon mutum har ƙarshe a ha ana bayanin sakamakon wuta ko aljanna malam yace wa kana yatulu fi rak'ati al-ula wa yabtu fi thaniya wani lokaci annabi Muhammad sallam yana jan raka'a ta farko yayi doguwar sura raka'a ta karshe kuma sai ya takaita muna fahimta wanda dama an samu sallam ne raka'a ta farko ana son tahi tsaho saman kanta biyu raka'a ta biyu ana son kanta kai tsawon ta uku raka'a ta uku kuma ana son karta kai tsawon ta hudu shi ma wannan wani karatu ne da ba sai mun zo insha Allah ta'ala kaga yanzu bayan sallah asuba ko to ai akwai wata sallah daga sallah asuba sai wata sallah sai azhar ko to sai ma yayi qira'atu fi sunnatul fajr wai hatta sallan nafila wannan raka'atul fajr ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin ta a wai duk ba muna yin ta ba wai mun ta bincika ya manzo Allah yake yin ta sallallahu alaihi wa alihi sallam kawai dai ba dai an ce ana yi ba mu dai mun shiga muna yi ba mu sanya ake yi ba sai sati ne zawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu muna masu rai da lafiya za mu tashi a wannan babu abinda muka karanta ne daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana kenan inda kwai mai tambaya ko kuma wani wuri da aka yi mun kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah alaikum salam wa rahmatullah aka ce wa kana ya kasance a sallar asuba na ranar juma'a yana karanta wannan surorin eh kenan zai iya ya kasance shine zai iya yiwa duk sallar juma'a yana yin wannan tunda an ce ya kasance yana yi kuma zai iya yiwa yana sauyawa kenan ana son mutum ya dan karanta ku a cikin ranar juma'a cikin wannan a cikin sallar asuba kuma zai iya karantawa an san da ba su kamar yadda ga su nan bayanai sun nuna haka alaikum salam wa rahmatullah sai mutum ya sa eh aha so asali hanna akwai karatu za mu zuwa mu ji insha Allah yace wa in mutum ya sa hufi an ce tisheti bai dauka hukuncin hufi to mai yawancin malumai sun sallama cewa tisheti yana dauka hukuncin hufi ai ka san me ake cewa hukun ko to gaskiya ni dai bin ma ji wasu daga cikin wanda suka yi inkari ba musamman a wannan zamanin suka ce shi sheki bai ɗaukar matsayin hufi ai mai yawanci za su ga in muka yi arwalla in dai ka sa shi sheki to daga ka zo sai dai ka yi shawa kan shi sheki in haka ko to shi sheki yana ma mutum wani lokaci kwana nawa yake yi in balaguro mutum yake tisheti yana mai kwana nawa kwana uku to a san duzar to in mutum na gida dan katirar in kana gida yanzu in ka zo sallah asuba musamman sahin nan da ke shirin kunno kai na Allah ya taimake ka baka cika san wanka ba da kai alwala ka sai ka kwalo shishata in ka sai in ka zo alwala nan gaba yanzu sai ka yi sai dai ka yi shafa akan wannan shishata naka wallahu ta'ala a'la wa a'lam eh inna lillahi wa inna ilaihi ka gani kalloha mutum eh inna lillahi wa inna ilaihi shi yasa ko kullun ka roƙi Allah kalla annabawa ba su iya suna roƙo Allah ta shi suna musulmi ha ha suna roƙo Allah ta shi suna musulmi mm so kai yanzu wannan kana da shakka kake wuta za su in ka samu shakka ka za ka shiga wutai in ka samu shakka Allah ya kan mala albani da yazo yana bayanin duk wanda ya mutu kan kiristanci sai ce duk wanda ya mutu yana bautar wani Allah wuta zaya yace kaga kiristoci yace duk kiristan da ya mutu wuta zaya sai ya fara misali ya fara kamo sunan manyan manyan kiristoci a Nigeria wanda suka shahara wanda wasu ma sai rike shugabanci yace wuta wadansu mai kada wuta wane wane wuta eh da mutane su gane karatun sai ce in kuma kana shakka shiga su ta kai sai ka shige ta dan ka kare ta ayar Qur'ani koko za mu zawa mu jina a cikin raka'atul fajr da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta irin wannan ayoyi dole ka yarda in baban ku ya mutu kan wani addini Allah ya kyauta wallahi wuta zaya kalli annabi Ibrahim ha kalli Abu Talib kalli Abu Abu Jahal wannan kare shi ma kalli Abi Lahab duka wannan uwayen manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma tun da basu mutu kan musulunci ba to shikenan an gama saboda shi addinin na Allah ne shi ma manzan Allah addini yake yi shi da kanshi manzan Allah ta wa laqad auhayna ilayka wa auhayna ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta saytami la yahbatanna amaluka hatta manzan Allah Allah ce ne da kai shirka da Allah ya lalata ayyukanka baki daya kalli haɗari muni da ke da kai cikin shirka amma wannan zamanin kullum ina gaya muku asali muna kallon laifin da bai kai shirka ba mu girmamar da shi yau Allah kiyaye Allah ka tsare Allah ka tsare ni a ce yau an gani gidan karuwai Allah kiyaye zai yi zama abun kumiya gare ku da a ce gare san wurin wani boka za ku ce inna lillahi malam ashe wurin matan manza to ai kwanda ka mutu san ka mutu san wurin ko ba haka nan bane ba to asali ba mu gane wannan matsala fa sai kaji ana ce ma wani yaran da ke shaye shaye iska ga wani yan iska ta wurin bokaye Allah ya ce duk laifin da ka zo za a iya kamun jara kai da shi amma ban da shirka to yanzu ba mu mai da shirka komai ba ba komai ba ce ba haka zamanin da muke ciki za ka ga mutum na ta bibiyar bokaye ba matsala ba ne ba ha amma yanzu daga an ga Allah kiyaye mutum ya aske wannan biyan mutum a ce aina lillahi wa ya la ga wani taho bokaye ce ga wani can da layu ce ta ga kungu duk ba matsala ba ne ba kaga mutane ai musu gane addini ba alaikum salam wa rahmatullah kwarai da gaske to kaga wannan dama ce ta mu yi kira ga duk wasu ma'aikata na gidan rediyo ko ma'aikata na gidan tele ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk bokan da ya kawo muku sallah ko wani makareci ko haƙin kuka sallata wallahi sai Allah ya kama ku na taɓa wani magana sai suka ce su neman kuɗi suke yi kuma duk wanda ya ce wurin bokan nan wallahi kuma kuna da kamasho wanda bai kasa nashi ba neman kuɗi ai ba huka ba in dai haka nan ne a bar cewa karuwai ba daidai suke ba in dai haka nan ne a bar cewa ma'aikatan banki ba daidai suke ba ko ba ai misali ne wannan na na na ayyuka ko ai su ma neman kuɗi suke in haka nan ne barawo ma ai daidai yake tunda shi ma haka ce aiki aiki ne ni ma ba daidai irin nan haka barawo haka mawaki yake ko yake ko barawo ba mai sata kayan ya ɗauka sai ya wahala yana ta Allah gyara Allah kare bawanka to wallahi su ji tsoron Allah aikin gidan rediyo ko aikin gidan tele ba hauka bane ba kai musulmi rayuwarka baki ɗaya addini ce rayuwarka ka kaf addini ce gaskiya kuma ka yarda kamar aikin gidan rediyo kan wannan matsalai in dai aka ce sai kun yi tallan boka aka ce kai ka bari wallahi in ka bari da Allah sai Allah ya baka abin da yafi wannan kwanakin nan Abdul Malik ya ne yake ce mini wani kaman mun kawo misalin gidan rediyo ne wata mace ta libin santa ba amma ina muta da Allah ya saka muta da alkhairi yace karatu ne sai yana kira'a tace wannan karatun ya burge ta ita ce Beatrice Sawyer PN. Kun san me aka yi? Ƙarshe da take tana son karatun da ta saurara sai take kai. Ta a ba ta karatun baki ɗaya za ta sa shi gidan rediyo da gidan tele sahel. A yanzu da Allah ai kaga ta sa addinin ta cikin aikin ta ko kai yanzu kai ne sai dai ka tallata yan bori da matsawa ba ka sa addinin ka. A a ce hamma ta tsayi ku tunani musamman nan maraɗi. akwai wani ya tako tun daga mai wai ya zo labarin ya ji wani boka wai mai gobe da nisa ya ce kwana uku ba su wanke ba ce goben ta nisa kenan to Allah ya tsare mu alaikum salam wa rahmatullah aha boka ne eh kwarai da gaske kwarai da gaske eh Eh. سبحان الله to in dai mutum ya samu